أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin ikon Allah subhanahu ta'ala yau muna alhamis 26 ga watan shawwal shekara ta 1441 wanda yake yi daidai da 18 ga watan Jun shekara ta 2020 haka ne ko kuma yau darasinmu shine darasi na uku a wannan littafi annawul wadih da muka faro a matsayin daidai cikin karatun goron sallah alhamdulillahi mun yi annahu afwan mun yi usul tafsir na usamin darasi na biyu ne ko to alhamdulillahi darasi na biyu kenan insha Allah ta'ala a wannan littafi na annahu wadih kamar yadda Allah ya ba mu iko muka faro a cikin jerin karatu na goron sallah kamar yadda Allah ya ba mu iko muka yi usul na tafsir wanda a sheik muhammad salih Uthamin ya rubuta kuma sannan muka karanta al-maqsur wal mamdud na ibn durayd to cikin ikon Allah kuma gashi mun hada da annahu al-wadih na daya dama can nabi muna yi ko kada mu manta babban sallah idan Allah ya kai mu da rai da lafiya dauran mu zamu yi ne akan nazmul waraqat da kuma lamiyatul af'al na sarfu na ibn malik saboda haka sai mu kokari mutane ji su tun da wuri Allah ka samu dace to darasin mu na yau ko kuma matashin karatun mu na yau shine alfa'il haka ne ko Allah shi muku rahama to idan muka yi tambaya da kyau su waye suke darasi yanzu mu ne ko to mun zama alfa'il mun bincin nan ko ga malam Allah ya mishi sowa barka da zuwa ga shi ya zauna kowa ya zauna to ga ga zama fa'il kenan mun banci wannan ko to saboda ka fa'il shine wanda ya aikata aiki suna ce mishi subject a wajen turanci duk wanda ya aikata aiki ana ce mai subject yanzu idan ka ce zaidu ya sha ya sha kokon naira ɗari waye sha koko wa aka sha to koko din nan da aka sha kun ga aiki ya fada musu ko shine maf'ul bihi shine maf'ul bihi mun fahimci wannan ko to Allah ka samu dace muna da jimloli guda shida kamar haka na farko al-amthila tar al-usfuru sun sun ya tashi wani ne ya tashi al-usfur kun ga shine ya aikata aiki ko dan haka ya zama al-fa'il ya zama alfa'il. Jaral hisanu dokin ya gudu, wane ne ya gudu? Alhisan ko? Ya zama alfa'il. La'ibal waladu, yaron ya yi wasa, wane ne ya wasa? Alwaladu. To, alwaladu ya zama alfa'il. Ya umu samaku kifi na iyo, wane ne yake iyo? yalsa'ul ba'udhu sauro na yin cizo da kallasa'a yalsa'u cizo duk wani abin da zai sa kari yayi cizo ana ce macizan lasa'a kun gane kaman kunama lasa'a tunda ai tana da kari ko kamar irin jan kiyashin nan ya sa kari ya suka ya cizo to ana ce shi lasa'a idan kuma da baki ne za a yi sari za a yi cizo na maciji akan ce ladaga amma na dan adam akan ce abda wa yau mai abdu zalimu ala yadaihi ya kulu ya laita ita katuma rasuli littattafan fikihun luga su ne za su bambance maka irin za su ringa ka maka irin waɗannan afa'allin suna nuna maka kalma kaza akan jingina ga kwaro kaza ne ko halitta kaza mun fahimci wannan ko kaman baki na dan adam ko abin da yake da labba akan ce mishi famun amma abin da yake bai da labba sai a sai wata halitta mai karfin gaske kamar na su shi wani sai a ce min ƙara shi wani sai a ce minkar hanci irin na dan adam wanda yake daidai gwargwado mai kafa biyu shi ke ce mishi anfun amma na giwa sai a ce khurtum khurtum to littafan fikin luga su ne za su fito maka da irin waɗannan littafan a irin waɗannan sunayen kowane abu su danganta maka ga irin dabban da akan kira nashi halittar da ita akwai ma cikin mota asul fasih wanda insha Allah ta'ala za mu zo Allah ka samu dace ta kullu binti yarinya tana cin abinci to idan muka kalli al-usfur al-hisan al-waladu as-samaku al-ba'ud al-bint dukan kowane ɗaya suka ce fa'ilun marfu'un bi dhammatin zahira ala akhirih mun fahimci wannan ko Allah ka samu dace kalmomin da suka zo kafin farko a tsara jara na iba duka fi'il madin mabniun alal fathi illa kai wajen jara mabniun alal fathati muqaddar alal alifi amma waɗannan kalmomin ya umu yalsa'u ta'kulu ko ne suka ce fi'ilun mudari'un marfu'un bi dhammati zahira ala akhirih kamar yadda muka yi a baya to ka'ida na alfa'il suna cewa alfa'ilu ismun shi fa'ili suna ne bari mu wani bari mu kokari mu wani abu ku gane duk abin da aka kawo din nan a ka'idan nan dole ne kaman sharuɗa ne sai sun cika sannan suna ne zai zama fa'ili to sun ce mana alfa'ilu ismun to mu duba da kyau al-usbur al-hisan al-walad as-samku al-ba'ud al-bint sunaye ne kuka ba sunaye bane hadhihi asma'un limaza li'annaha muqtarana bil alif wal lam dama mun san min alamatul ismi alali wallam ko al almarifa na farko kenan sannan kuma ta wajen ma'ana li'anna kullu lafzin minha yuradu bihi aw yusamma bihi insanin aw insanan aw haywan a haywanan ko yawwa wai shan akhar mun fahimci wannan ko to alhamdulillah kaga ma yanzu malam da ya shigo ya zama fa'il to dai ba ya aikata aiki ba jamil jinnan jazakumullah khairan to duk fa'ili suna ne wannan kenan ba za ta ba samun fi'ili ko harafi ya zama fa'ili ba ba sani ba kun ji sharadin nan na farko kenan marfu'un sannan kuma duk fa'ili hukuncin sarafa ne ashe ba za ka taba ganin fa'ili ya zo da nasaba ba in kaga fa'ili ya zo da nasaba to shaz ne wannan wa shaz la yuqasu wa shaz la yuqasu to takaddamahu filun takaddamahu wanda fili ya gabace shi ashe sharadi ne in za ka yi masuna li'irabi a matsayin fa'ili to da sai an samu fili kafin sa idan shi ya riga zuwa filin to ba za ka ce fa'ili ba ko da hakika to wajen ma'ana shine fa'ilin sai dai ka ce mubtada marfu'un mun fahimci wannan ko kamar faɗin Allah madaukin sarki wa qala Allahu la tattakhidhu ila ya fara zuwa farko ko to sai kuma gaba ka ce mene ya tawaffal anfusa bisa ga hakika ne manin ladhi ya tawaffal anfusa Allah shi ke ɗaukar rayuka to amma kuma sai aka mene sai aka kawo shi a farko kaga dai bisa ga hakika ne shine wanda ya aikata yake ko to amma idan ka zo sai ka ce Allahu saboda ladabi kaka ce mutu da kai sai ka ce mene sai ka ce mene sai ka ce ismul jalala ko lafzul jalala mubtada لفظ الجلالة مبتدا يتوفى الأنفس فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو إن كما سكتي وجملة يتوفى الأنفس في محل رفع خبر المبتدا والرابط بينهما كوكما دام زودي أتشكين نحو نأكم وأن إن شاء الله تعالى نسانه تصبح هكذا fa'ili dole ya zama mene labuda ne kuna maza isman wa labuda ne kuna maza marfu'an ko da ko wajen hukuman ne domin idan ka ce ja'at laila ina rafa'an ba mu gani ba karken laila sai dai mu sai mene sai mu kaddara cewa akwai rafa din akan wannan alif din da lafazin ya kare ke da shi to fa'ili dole ya zama suna dole ya zama marfu'i dole ya zama kuma takaddamahu mene fi'ili ya gabace shi sannan kuma sharidi na gaba shine wa dalla alal ladhi fa'al fi'la dole kuma sunan ya zanto shine yake nuni akan wanda ya aikata aiki to kun ga abubuwa guda biyar a guda hudu dole sai an lura da su idan ba idan aka samu ba wa aka samu ba wasu daga cikin waɗannan sharuɗan to ba zai zama fa'ili ba ba zai zama fa'ili ba in ka ce akala zaidun ilka ilk shine cingan zaid ya ci cingan in ka duba da kyau ta wajen ma'anan jimlar za ka ga lafzu zaidin ya dullu alal ladhi fa'alal fi'la mun fahimci wannan ko Allah ka samu dace na'am ilk da da da ainin ilk shine cingam jama'a mun fahimci wannan darasin ko to Allah ka samu dace al-maf'ul bihi shine wanda ake fada masa idan muka ce sani ya shanya zobo wa ya shanya zobo dabo saboda haka ya zama mene fa'il wanne menene aikin sha ya fada masa zobo saboda haka zobo ya zama maf'ul bihi wajen turanci suna ce mishi object object suke ce mishi shadda tilmidul hafla dan makaranta ya kulle igiya warwarewa shine halla halla ya hillu hillan alhillu mai warwarewa kenan shi ma kaga zai dauka kun fahimci wannan ko madalla alhillu kamar da muka lafasin a baya ko kun ga daidai zan fito in duba cikin littattafai haka sai Allah ta muke na dan hango wannan wannan shine alkamusul muhit alkamusul muhit ɗaya daga cikin makamai ne na luga ɗaya daga cikin makamai ne na luga kamar yadda ka san soja yakan ɗauki makami to shi wannan makamin man shi ya fi ƙarfin bindiga din gaskiya inda za ka yi karatun luga to sai kana ta tara irin waɗannan littafan su ne maraji ina ka da zaran ka ga wata kalma baka san ma'ananta ba za ka koma ciki ka lalubo ta ko kuma kana son ka ga ma'anonin ta kan zo da su to yan uwa gadi gadi shi an gani ko to saboda haka sai ka kwafa sunan ka je ka nemo ina fatan shagon malam ibrahim can babban dole za ka same ta alkamusul muhit na Majiduddin Muhammadu bin Yaqub Al-Firuz Abadi yana da kyau mutuka gaskiya marji ne na luga kamus ne dictionary ne na luga Allah ka samu dace shadda tilmizu al dan makaranta ya kulla igiya tawatul bintu sauba yarinya ta ninke tufa tawa shine ninkewa yawma natawis sama ka tayi sijilli lil kutubi tawa yatwi me fi'il amrin kenan zai zama itwi kun gani itwi mace fa itwi duk in zaka umurci mace sai ka zo da wacannan yawon din namiji kul mace kuma namiji namiji ishrab mace kuma to namiji tamtim mace kuma tamtini kamar yadda ku faɗa kun gane garbala namiji garbil garbili sai ka zo da wacan yawon din wa wa harabuka ilin nahli an tattakhidhi min aljibali wa min shajari wa ma yarishun thumma kuli min kulli samarati fasluki subul rabbika dhulula dama kar ku manta mun ce dama za mu yi karatun nahu amma za mu rinka alakanta kanmu da hadisai da kuma ayoyin alkur'ani ko domin an yi ma yan larabci da sisa sai aka fasa kawai su karanta larabci ba ruwansu da alkur'ani da hadisi maimakon ya zama ce musu alkur'ani da hadis su ne marji'i na farko wallahi sai aka yi haka da shi yasa in ka je jami'o'in mu sai dai sai dai abin Allah Allah shi kyauta da makarantun mu kaga malami gashi Allah ya ba shi sanin luga amma kuma malami in ka kalli addinin shi sai dai ka ce to Allah shi ya ka to Allah ka samu dace Allah shi mana jagora na'am tawatul bintu sauba akala zibul kharufa azibu kerkeci wolf kenan ya cinye alkharuf rago yarbahu sabiqu ja'izatan as-sabiqu wanda ya riga yarbahu yana ribantuwa da ja'izatan sakamako yasidu sa'labu da jajadila yana farautan kaza yabi'ul qassabu lahma al-qassabu mahauci yana sai da nama to idan muka bibi jimlolin da ke karken afwan kalmomin da ke karken jimlolinmu su ne mene na mu karanta su alhabla al-thauba al-kharuf ja'izatan da jajatan eh abin da yasa nace a karanta saboda kowa ya ji ana karatun da shi yawwa Allah ko to in kun lura da kyau za ga kowanne daga cikin su tasirin aikin ya fada a kansu domin a jimla ta farko menene aka kulla alhabla tasirin ninkewa ya fada kan menene asfau aikin cinyewa ya fada kan menene alkharo sannan kuma aikin ribantuwa ya fada kan menene ja'iza kamar yadda wanda ake farauta ita ce kaza kaga aikin ya fada kanta ko domin za za ta sha wahala ko da dai ta tsira na'am za ta sha wahala sannan kuma sai aikin sai da nama ya fada ne akan lama ko to saboda haka kowanne daga cikin alhabla asauba alkharub ja'izatan jajatan allahma sai mishi lirabi da maf'ul bihi mansubun bil fatha maf'ul bihi mansubun bil fathati zahira ala akhirih mun kare ki haka yayi jama'a ya fita ko to Allah ka sa mu dace to shi ma ga wasu sharuɗa da dole sai mun kula ma al maf'ul bihi ka'ida al maf'ul bihi ismun maf'ul bihi suna ne a shakkenan fi'ili harafi ba za su taba zuwa maf'ul bihi ba na farko kenan ismun mansubun suna ne mai nasba ba za ka taba ganin fa'il ya zo da rafa'a ba ko kuma jarra ba sai dai shazan shuzuzan wa shaz la yuqasu bihi mun gane wa ka alayhi fil fa'il kuma zaka aikin mai aiki ya fada a kansa idan aikin mai aiki bai fada a kan wani abu to ba zaka ce mishi maf'ul bihi ba jama'a mun fahimci wannan ko to Allah ka sa mu dace akwai tamrina daga sunan kowa sai je kokari ya tamrin din Allah shi fahimtar da mu to kun ga sannan nahau na da matukar fa'ida ba don ko ba saboda mene shine zai baka dama ka iya gane fassaran kalma ko ka iya jingina hukunci zuwa ga abin da ya cancanta wa katala dawudu jaluta wanda bai san nahawu ba wanda bai san bai je da ke karatun daga malami ba karke dai zai ce to in yi karambani wajen fassara ce ɗaya kashe ɗaya to wa ya kashe wa kashe to ga karke daga nan kuma barna ta faru Allah ka samu dace al-muwazana bainal fa'il wal maf'ul bihi sai kuma mukarana tsakankanin fa'ili da maf'ul bihi comparison between the subject and the object mun fahimci wannan ko to shine za a mana yanzu alamsila yajru al-insanu al-ajala al-insan doki yajru yana jan al-ajala amalin ke qatafa al-gulamu az-zahra yaron ya tsinke fure rabatat fatimatul jadiya fatima ta daura rago jadi shine rago yaskil fallahu zar'a manomi yana shayar da tsirrai kazafa la'ibul kura dan kwallo ya jefa kwallo habasa shurdiyu lussa kun ga ashurdiyu ba shardiyu ba in ka ce ashurdiyu shine wanda balarabe ya sani amma in ka ce a shardiyu to na malarabi bai santa ba kamar dan makaranta tilmizun sabanin tilmizun kamar sunan makaranta madarasatun sabanin madarisa babul azan babin kiran sallah ko ko kuma sanar da kiran sallah ko shelantar da kiran sallah ashe ba babul azan ba babun kunnuwa kenan wa inni kullama da autakum ji tagfir lakum ja'alu asabi'akum fi azanihim kaga azan kunnuwa Allah ka samu dace alaikum salam mu muna cewa ne babul azan to in kai maddin alhamza azan kunnuwa kenan eh wa inni kullama da autum ja'al asabi'ahum fi azanihim to sai a ce babul azan Ah, ba ga kalmar ce a cikin suratu tauba ba kalar ma wa azanu min lahi wa rasulihi ila nasi yawmal hajj al akbari ka gani wa azanin an ce ne wa azanin to Allah ka samu na yasa Allah shi mana shi jagora wallahi rashin son larabci in ka ji mutane na larabci malam to sai ka ce Allah ya ji kanmu kuma ya mana gafara hatta turancin haka muke yi hausan mu ma haka muke yi kun gani to gaskiya mai kokari harshen nan na da matukar fa'ida din da harshe ne ake isar da sako bisa ga bincike a yanzu a harshe babu makamin da ya kai shi a duniya yanzu harshe din nan domin ku duba yadda turawan nan yahudawan nan galibi suna kasansu ba amma fa suna juya mu sosai kwa galibi duk wanda ya tashi da safe wallahi wani ko azkar bi sai dai ka ji a kunna rediyo BBC BBC BBC to idan sun gama labarin makircin idan sun gama labarin sai ka sun ce ga ra'ayoyin wani ne ga ra'ayoyin Amerika kaza kaza kaza to ai da haka ne suke algazul fikr gazul gazul fikri su rinka cusa muku ra'ayoyin su karke sai ka ji kana son Amerika na kauna Amerika kaga sun gama da mu ba fa sun zo nan ba ne a'a da harshe saboda haka yan uwa shi yasa muke jin hankali luga din nan ko za koye ta ka koye ta ne a matsayin makaman da za ka yi da'awa shi yasa a cikin fom din mu na ajin turanci da zamu fara zamu bude insha Allah ta'ala mun motto din mu shine menene English language as a tool for Islamic propagation mun bin nan ko to Allah ka samu dace yau mu ba wai mu san harshen kawai mu je mu ta birkaniya a cikin duniya na mutum zai yi ne a banza ya wuce mutum ya hasarar rayuwarsa amma in za ka samu harshe kai aiki da shi wajen yada addinin musulunci fi sabilillahi Allah zai baka ladinka mu duba zai ne sabit ko sakataren manzo sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi je koyo harshen ibraniyanci cikin kwana goma sha biyar ya je koyo to yanzu ko wanne harshe ne zaka je koyo koyo cikin kwana goma sha biyar to Allah ka sa mu dace saboda haka yan uwa komai za mu yi da manufa manufa na ɗaukaka addinin mu shine wajibin mu to Allah ka sa mu dace alhamdulillah misalai yajur lisan ajala a na makaranta ko na'am okay a afwan ya akwai saura yawa shukran jazilan to idan muka dauki alhisanu shine mene me matsayin shi a wajen lirabi al'ajala me matsayin shi a wajen lirabi wannan fali wannan mafulu bihi shin akwai ibu inda suka yi kama sun yi kama a matsayin kowannen su menene kowannen su suna ne mun banci wannan ko to ina suka bambanci wajen lafazi kuma fa'ili da rafa'a mafulu bihi ta wajen ma'ana kuma fa'ili sadarar fi'ilu minhu maf'ul bihi kuma waka alaihi fi'ilu fa'ili shine wanda ake fito da gare shi maf'ul bihi kuma shine wanda ake fada a kansa na daga cikin abin da ake son mu gane nan a ga mu gane anan area of similarities da kuma area of menene differences Allah ka samu dace da dama ga galibi makarantun islami mu ana karanta da mu na haune sai a kula da abubuwan da suka shafi lafazi kawai sai a wuce inda tana nasiba shi kenan sai a wuce Allah idan kai suna yin nasiba ga fi'ili sai a wuce amma ta wajen ma'ana me yayi tasirin kuma me yayi aikin su to Allah ka samu dace al-gulamu fatima al-fallahu al-la'ib ash-shurdi dukkan su zaku ga su ne waɗanda suka aikata aiki kuma sun zo da ma'arifa kuma sunaye ne ko sannan al'ajala al-zahara al-jadiya al-zara'a al-kura al-lussa zaga duka sunaye ne sun zo da ma'arifa sannan kuma karkensu ya zo da nasiba ko ta wajen bangaren ma'ana kuma za mu su ne waɗanda ake faɗa musu to na ta'ij ga sakamako nan a jam'in natija result arafna min ma maza mun fahimta daga cikin abin da ya gabata wannan arifu kuma za mu iya ganewa min ta'ammulil amsalati sabiqa na kula da ta kula da misalin da suka gabata ma ya ci irin abin da ke zuwa ma wannan tana da ma'anar allazi anna kullu fa'ilin cewa kowane fa'ili wa kullu maf'ul bihi da kowane maf'ul bihi ismun kaga sun yi tafaki nan ko annal fa'ila huwa allazi sadara anhu al-fi'l fa'ili shine wanda aiki ya fito da gare shi annal fa'il annal maf'ul bihi huwa allazi waqara waqa alayhi al-fi'l shine wanda ake fada masa ko kun ganin sun bambanta annal fa'ila akhiruhu marfu'un fa'il karkin suna da rafa'a annal maf'ul bihi akhiruhu mansub maf'ul bihi ko karkin sa akwai nasba to kun ganin sun bambanta mun bincin wannan ko to za mu ci gaba ne da izinin Allah. Al-mubtada wal khabar Al-mubtada daga ibtada'a ne ko kuma bada'a sai a kara mishi alhamza da ta'un aka ce ibtada'a ya fara. Yabtadi'u fili mudari ko? Yabtadi'u fili mudari ya fara da menene? Yawon ko? To in kana son ka maida lafazin sunan wanda ya fara aiki ya butadi'u yawon din nan sai ka shiri ta ka same mu a gurin zai baka mene mubtadi'un to daga nan da aka samu mubtada mubtada'un ism maf'ul kenan wato sunan da aka fara ambato shi a farkon jumla ko aka fara jumla da shi wal khabar khabar kuma asalin khabar shine labari asalin khabar shine labari to amma anan terminology ne daga cikin terminologies na malaman nahawu istilahat ne na malaman nahawu in an ce khabar ana nufin sunan da aka zo da shi wanda aka yi amfani da shi wajen ba da labari kan mutada shine kawai yanzu idan ka ce qul huwallahu ahadun ina mutada da khabar anan Allahu ahadun kaga mutada da khabar ne ko Allahu ahadun ta yaya muka san Allah dai ne ta hanyar kalmar ahadun malamai sun yi bincike wai ahadun da wahidun da wahidun wanne ne ya fi sai su gano ahadun shi ya fi domin ya ka ce wahidun wahid sai an zambi ne isnan kun fahimci wannan ko shi yasa sai aka amfani da kan lafazin ahadun Allah shi ne shi kadai ne tilo wanda ba shi da na biyu to idan muka kula da kyau allahu suna ne ko lafazul jalala suna ne ko ahadun shi ma suna ne ko madalla me bambanci tsakankanin sojan lafazi allah na'am jazakumullah khaira allahu za mu ga akwai marifa ko ahadun fa sai mu gazo na kira to haka halin mubtada da yake a farko mubtada ma'arifa ne khabar kuma na kira mubtada definite noun ne na kira kuma indefinite za mu iya gane haka idan muka dubi misalanmu at-tufahatu at-tufahatu apple din hulwatun mai zaki ne idan muka duba da kyau apple at-tufaha ba an zo da ma'arifa ba hulwatun an zo da ita na kira ko to don haka idan muka zo sai mu ce at-tufahatu as-suratu al-jariyu al-qitaru an-nazafatu al-ardu dukkan su ko ne daga cikin su mubtada marfu'un bi dhammatin zahira ala akhiri hulwatun jamilatun mufidun sari'un wajibatun mustadiratun ko ne dai sai mu ce khabarun marfu'un bi dhammatin zahira ala akhirihi ban sani ba ko an fahimta bayanin ko ana ce ma mubtada mubtada ne saboda shi aka fara zuwa da shi a farkon jumla ko shi aka bude jumla da shi ana ce ma khabar khabar ne saboda an yi amfani da shi ana ba da labari akan mubtada mun fahimci wannan ko ka'ida tana cewa ga sharuɗa na mu kiyaye al mubtada ismun marfu'un fi awal jumla mubtada suna ne mai rafa'a wanda yakan zo a farkon jumla to wannan ta'arifi ne awwali za ka ga inda mubtadan ke zuwa a cikin jimla kuma idan ya zo na kira za mu ga a hankali a hankali insha Allah za mu zo saboda haka mubtada labudda ne kuna usman fi'ili harafi ba sa zuwa mubtada kuma labudda ne kuna mubtada marfu'an ko da hukuman ne to wannan fi'awul jimla ba dole ne ya zuwa farkon jimla ba sai dai wannan an baka ne da yake a matakin farko yanzu kake koyon na kai dan primary ne yawo shi yasa ka kawo wannan al khabaru shi kuma khabar ismul marfu'un suna ne mai rafa wato wanda aka yi marafa yakunu ma'al mubtada yukawwinu ma'al mubtada jumla mufida da shi ne wato shi da mubtada kan haɗu sai su haɗa sai su forming sai su constructing jumla mufida ma'ana mubtada da khabar suna haɗuwa daga nan sai su samu da jumla mai fa'idantarwa cikakkiya mun gada wannan ko to mutada da khabar sun yi tarayya a cewa menene su duka sunaye ne mun gane kuma duka suna zuwa da rafa'a amma shi mutada yana zuwa ne a farkon jumla kamar yadda aka mana nan khabar kuma yana zuwa ina a gaban mutada mun banci wannan ko to za mu ga inda kuma khabar kuma zai iya zuwa a farkon jumla kamar yadda muka yi a cikin shuara ko abin nan zuhudu ko mun maya cikin alfiya mun ga misali cikin zuhudu kitabun fihi ash'arun tujalli kitabun wannan khabar ne to fihi ash'arun fihi khabar ne nan muqaddam saboda mutadan mu ash'arun na kira ne ko to Allah ka samu dace to mun gama da wannan darasin fa na'am sifa ne da mausuf na addabar ut alfasulu thani alfasulu khabar wa huwa man'ut الثاني نعت وتقدير الجملة هذا الفصل الثاني إن شاء الله تعالى نعم a sifa ne da musu kawai wajen faɗin za ka yi cewa alfasulun sani ko kuma ka ce faslun sanin insha Allah insha Allah barakallahu fikum aljumlatul fi'liya duk jumlar da ta fara da fi'li ana ce mata aljumlatul fi'liya kamar ka ce akana zaidun yajlisu umar kul ya zaid lama albarku walƙiya ya yi haske awon zaibu kirkici ya kai kora ya sukutu falju kankara na da san kankara na saukowa ya shaddu albardu sanyi na tsanantuwa albardu ka ɗaura ra'un shi ne sanyi in kuka ce albaradu albara da fatha ya zama kankara kenan allahumma gsilhu bil ma'i was salji wal barad mun bance wannan ko to Allah ka samu dace albardu da ɗaurar ra'un shi ne sanyi albaradu ai akwai ina cikin allaran ma cikin suratun nur ya kari min khilalihi kaga kaji ko tuga shi na jazakumullahu khaira Allah ka samu dace na'am ajulatul fi'liya ita ce verbal noun a verbal sentence verbal sentence yashtar lulbadu iktafil warda khudul kitaba idan muka lura kowace jumla daga cikin jumlolin ta fara da fili ko lama'a awa yaskutu yashtaddu iktif khudh duk waɗannan filai ne sai dai akwai bambanci jimlolin biyun farko fili madi ko awa da da lama'a yaskutu yashtadu waɗannan sun fara da mudari'i ne iqtif khud waɗannan sun fara da amri ko to saboda haka kullu jumlatin tasaddarat bi ma'ana bada'at bi fi'lin tusamma jumla fi'liya ai wannan ma saboda sauki ne sai mun lalubu ayoyin alqur'ani to mu je kowace aya kawai ko kuma bari a bar shi kawai bari bari sai mun yi na gaba saboda saukin su sai mun shiga cikin ayoyin alqur'ani insha Allah ta'ala ka'ida kullu jumlatin tatarakabu min fi'lin wa fa- wa fa'il dukkan jumlan jumlan take take com- take comprising take dauke da fi'li da fa'ili ku fa ku ju- ku lura farko fi'ili sai gaba fa'ili to ana ce mu jumlan jumla fi'iliya mun bince wannan ko kullu jumlatin tatarakabu min fi'lin wa fa'ilin tusamma jumla fi'iliya ana ce mata jumla fi'iliya al jumlatul ismiya jumla ismiya ita ce wacce ta fara da suna duk sunan duk jumlar ta fara da suna ana ce mata jumla ismiya wannan ta fara da fili ko ana ce mata jumla addaru wasi'atun gidan yalwatacciya ne gidan yalwatacce ne aljawu mutajilun yanayin saman daidaitacce ne algubaru sa'irin ƙuran yana watsi ashari'u titin muzdahimun kuntatacce ne at-tariqu hanyar dayyikatun kwatatacciya ce alfahar tuɓeran muktabi'a ɓoyayya ce watan ta ɓoye ta ɓuya to idan muka duba duk kowace jumla nan tana ɗauke da menene suna ne ai wannan ba masu yan tambaya ba ko saboda duk kalmar da take da- ta zo da alif da lam suna ce ko Ad- addaru al- aljawu algubaru alshari'u attariku alfara to ka'idan mu tana cewa in kullum kun lura za ku ga jumla ce da da muta da khabar ne ko madalla kai ko da an samu fi'ili ne a gaba misali Allahu yatawaffal anfusa Allahu yatawaffal anfusa ba mun samu fi'ili ne a gaban lafzul jalala ba to har ila yau jumlan nan tana matsayin jumla ce fi'iliya ma'ana a ismiya jazakumullahu khaira ma'ana ba wai dole sai ta dauki mutu da khabar ba ko da yake ta wajen li'irabi zamu ga mutadar khabar ma ya fito domin zaka ce wa jumlatul fi'liya fi mahalli rafi khabar na'am ka'ida tana cewa kullu jumlatin tatarakkabu min mubtada'in wa khabarin dukkan jumlan da take dauke da mubtada da khabar to samma jumlatin ismiyya ta ana cewa ta jumla ismiyya wannan ai insha Allah ta'ala za a fahimce shi ko to Allah ya sa mu dace kuma kun gane ka'idar fa haka take hasudan ko misra karshe haka ka'idan take babu wani canji a ce wai mu a nan Najeriya muna cewa jumla ismiya a can ko misra suna su suna cewa jumla kaza a duk haka take kawai jumla ismiya ahadari ne ishmawi ne sahih bukhari ne tafsiri ne jumla fi'liya ce mun ban wannan ko to yanzu za mu samu ayoyi guda goma waɗanda suka zo da ko kuma za mu zo da ayoyi guda goma ɓangaren jumla ismiya da kuma fi'liya ko baka san ayan ba baka iya hukunci ba ka kawo ayan kawai in Allah da kowa zai mai da ita alqari'atu malqari'a to kaga wannan zamu ci mutum wace irin jimla ce alqari'atu malqari'a ana saka dalilin jumla ismiya afwan jumla ismiya ko ‘yan uwa, ai wannan na daga cikin abin da ya sa muke cewa zamu alakanta kanmu da alkurani da hadith. Akwai malaman fadda suka yi lirabin alkurani tun da kafin kuwa karke. Akwai malaman da suka yi lirabin sahih bukhari ko musulun ko makamacin wannan. Ko su ɗauki wani ba'ali na hadisan su yi lirabin su. To, to mun ji da an fara jimla ismiya mai sauri. Na'am, alhajju ashhurun ma'lumat kaga wacce nawa jimla ce? اسمية كي بارك الله فيكم نعم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها to kada kada ku damu idan kun ga harafi a farkon jimlan to kar ku yi hukunci da shi ba shine jigo ba sai ku dada gaba me muka gani a gaban kade samiya ko to jimla ta zama ce fi'iliya an samu da na'am wa qala allah la tattakhidhu ilahaini sunaini jimla ce ce nan filiya bi kenan na muje na'am kutiba alaikumul qisasu fil qatla kutiba alaikumul qisasu inda ta zama filiya uku kenan a nan bangaren Allahu la ilaha illa huwa jumla ce jiri ismiya saboda ta fara da suna ko an samu daidai wa daidai uku uku na'am idza jaa nasrullahi wal fathu idza jaa sai dai idza din nan suna ne shi kun gane ko ismu sharri ne gairi jazim to nan jumla ta zama ismiya hudu kenan nan bangaren walla as wannan jumla ce ce di ismiya an samu biyar nazzala alayka alkitabu jumla ce ce di kai ban kuma ku rinka faduwa mana na'am kad sami Allahu qawlan lati tujadilka an kawo nan ko na'am ikra bismi rabbikal ladhi khalaqa kaga jumla musaddara bi fi'il amri ko ita ma fi'iliya biyar biyar daidai wa daida wa yaqulu alladhina kafaru wa yaqulu alladhina jumla ta zama shida kenan mun samu shida wal fajri shi ma shida na'am jamil kai wannan karatun Allah dan gane shi wal fajri jumla ce ja jumla ismiya ce na'am e abin da ya sa saboda kaga wawun din nan harafi ne kuma harafi ne wanda bai makofin fi'ili yau da an ce ne ya nuhu kad jajaltana wannan ta kula da lafazin jimla ce ismiya kun gane ko amma ta wajen ma'ana jimla ce fi'iliya domin takadirin ya nuhu kad jajaltana shine unadi nuhan kad jajaltana ma'ana nunadi nuhan kad jajaltana so wannan ya na ya ta nubu manaba unadi kun gane to jazakumullahu khairan eh ma'ana ai da ki harafi ne to in an yi tawili to wajen ma'anar shi ke nasbul fi'lil mudari yin ma fi'li mudari nasba mal asl fil fi'l mudari ko kuma ma hukumul fi'l mudari arrafu ko yajlisu tajlisu ajlisu najlisu fi'li mudari ne ko to asali duk inda fi'li mudari yake yakan da kirafa ne duk inda yake to a wannan darasi ana son a karantar da mu cewa akwai waɗansu kalmomi da idan suka zo kafin fi'ili mudari'i sai su canja hukuncin rafa'ansa zuwa mene zuwa nasba mun banci wannan ko zuwa mene nasba kan misali idan ka ce yajlisu sai ka zo da lan sai ka ce lan yajlisa to kaga anan yajlisa an mishi nasba ko me mishi nasba lan mun banci wannan ko to alhamdulillah yau kila zamu dan ji wani bayani wanda yake ya sha banban da karatun da muka yi idan muka kalli ka'idan mu tana cewa yunsabul fi'lul mudari shi fi'li mudari ana mishi nasba mata sabaqahu ahadun nawasibil arba'a duk lokacin da kun ji mata duk lokacin da ɗaya daga cikin kalmomin da ke yin nasba guda hudu suka riganye shi ma'ana idan aka zo da an lan idan kai ɗaya daga cikin haruffan nan idan suka zo kafin fili mudari to sai a canja rafa'an a yi nasaba a gurin kun gane ko wahiya allan idan kai to mu gane wani abu su waɗannan allan idan kai yanzu mun ji sun cewa suna yin nasaba ga mudari ko to bayan nasaba kuma abin da nake son mu fahimta suna yin aiki kashi biyu ne an na yin aiki kashi biyu lan ma haka idan ma haka kai ma haka amma aiki da suke na farko shine lafzi ko kuma zahiran shine si nasba aiki da suke na biyu wannan ta wajen ma'ana ne to galibi a makarantun ko an zo sai a ce suna yin lan lan tana yin nasba an tana yin nasba idan tana yin nasba sai kawai a wuce kawai shikenan a'a da saura akwai wani aiki kuma da suke yi ta wajen ma'ana wanda ke galibi ba a faduwa aikin da suke yi ta wajen ma'ana shine suna fa'idantar da kaman an ko da ke bari mu jimlolin sai muga kowace irin kowace kalma da take irin aikin da take yi waɗannan ake so ake ce musu adawatun nasbi mene adawatun nasbi kalma ɗaya ana ce mata adatu da yawa adawat kun gane ko particles watan waɗannan kamar su sufana screw driver da waye tools da bakanike ke aiki da su waɗannan su ma ana aiki da su yana mafili mudari na sufa sai su yasa ake ce musu adawat don an ce adati ko adawat ana nufin tools ne kun gane to ana yin amfani da su domin a mafili mudari na sufa ko to Allah ka samu dace to bari mu ga aikin da lan take yi a an ita ce ummul babi uridu an uhsina sibaha ina son in kyautata koyon wanka asibaha shine yin wanka iyo a cikin teku ko ko ko korama idan ka ce ka ciro kalmar uhsina me zai zama uhsinu uhsinu da rafa ko amma zuwan kawo an da kai a farko sai ka ce mene an uhsina ga can cikin suratul hud in kana allah yuridu an yugwi ya gashi na yi nasaba mun fahimci nan ko to ana nan na menene menene uridu an ansa lakum wala yanfaukum nushi in aradtu an ansaha lakum jamil jiddan in aradtu an ansaha lakum ga ta nan cikin suratul hud alqur'ani wallahi ya ishe mu komai mana wata rana wani shekul azhar wanda ya yi shugabancin azhar lokacin saddam hussein wata rana ya yi wata lacca duk wani abin da ya liga da ya kawo cikin maganarsa sawa'un hukunci ne na ibada ko ba na ibada ba ne ko da shargallin rayuwa ce in ya kawo sai ya kawo hujja daga cikin alkur'ani masu tafi suna tafi masu kabbara suna kabbara masu fito suna fito masu ihu na ihu kasa azhar yayi yayi da dama zaka gani can sai ya ce ya abna'i ya tsare dukkan masu wanda suke gurin ya tsaye da su ya yi ishara ga kansa ya ce huna alqur'anu huna alqur'an an yi hadda hadda waje waje take bacin ma hadda hadda sanin ma na abubuwa ma to yan uwa mai haddin qur'ani don Allah ne don ibada ko yawwa kuma mu bauta da shi kuma sannan mu kafa hujja da shi akan duk wani hukunci na gaskiya da zamu kawo Allah ka sa mu dace to idan muka daki an uhsina an ta yi aiki kashi biyu na farko shine ta yi nasba lafzan kenan ta yi nasba ga mudari ko na biyu kuma ta wajen ma'ana ta fa'idantar da abin da ake ce mishi al-istiqbal futurity domin idan ka ce an uhsina an uhsina ina son in kyautata iyo to ku duba uhsinu me ma'ana uhsinu ina yi yanzu ko wata aikin da nake aikata yanzu ko mudari an uhsina zan aikata zan aikata a lokacin yanzu ne ko lokacin za shiga to shine mustaqbal kenan so saboda haka in ka zo li'irabin an sai ka ce harfun masdariyun domin ana cire shi a kawo masdar a gurin harfun masdariyun wa nasbin wasti kibalin bari kudin ji uridu sai ka ce fi'ilun mudari'un mansub a fi'ilun mudari'un marfu kun gane ko an sai ka ce harfun masdariyun wa nasbin wasti kibalin أوسن سكت فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستتر فيه وجب تقديره أنا السباحة سكت مفعول به منصوب بالفتحة وجملته كوكما والمصدر المؤول كوكما والمصدر المكون من أن والفعل في تأويل المصدر المؤول فاعل لفعل أريد وتقدير الجملة أريد menene masdarin an uhsina na'am uridu tahsina sibah shikenan takdirin jumla kenan uridu tahsina tahsin ba masdari bane to kun ga ai an cire an da fi'ilin da ke gaba an kawo masdari a gurin ko shi yasa ke ce mishi harfin masdari wannan wannan sai Allah kai mana hawa uku wannan advanced karatu ne Allah ka sa mu dace an jumla ta biyu arju an ya ta dilal jawu ina fatan sararin saman ya daidaitu a yanzu ne zai yake daidai zai daidaitu koko gaba kaga gaba ne ko shine istiqbal saboda haka za a yi ma an lirabi da an harfin masri wa nasmi ko yasurruni wastiqbalin yasurruni an tazurana zai faranta mini rai ko yana faranta mini rai idan ka ziyarce mu kun ga idan ka ziyarce mu ai ba ka ce ne idan kana ziyartar mu ba to saboda haka shahidin mu an osina an yi atadila an tazura an in ka ɗauke ta ita ɗaya za ka iya ce mata nasib ba tana yin nasaba ba sai ka ce nasib fili mudari'i uhsina ya atadilla tazura sai ka ce mishi mene mansub wannan in kai shaf shaf kenan karatun mu na Najeriya shaf shaf in kai shaf shaf kenan kun gane in ka takaita kenan in ko baka takaita ba to kowane dai suka dake shi ga mishi lirabi waɗannan adawatin karkace musu harufan nasba karkace harufan nasba ka ce kawai adawatun nasbi domin irin waɗannan adawatin cikin su akwai waɗanda suna ne waɗansu kuma filai ne waɗansu kuma harufa ne na'am kun gane amma alan an lan an da lan da kai harufa ne idan wannan ko da ke shi ma ji harafi ne bari mu tafi ci gaba kawai dangane da jimla ta farko kenan sai jimla ta kashi na biyu na hudu kenan ko zuwa na shida lan akziba ma'anarsa ba zan yi karya ba lan ya fuzal kaslano mai kasala ba zai taba cin nasara ba lan azribal kitta ba zan bugi magiyan ba to lan tana yin aiki kashi biyu ɗaya a lafazi ta yi mafi ilimu gari na su ba lan akziba lan ya fuza lan adriba mun gansu ko madalla aiki na biyu shine ta wajen lafazi ma'anawi na farko tana fa'idantar da istikbal abin da zai faru a gaba futurity na biyu kuma tana ƙarfafa nafi takidin nafi wannan ya ci karo da abin da galibi ake karanta da mu a ce wai lan har abada ba zan bigi mage ba har abada ba zan yi karya ba yan uwa gaskiya zance mafi karfi ba haka bane tana karfafa nafi ne watan ka kore ne ba zan yi karya ba kuma da ka kawo lan din to ka yi ka kawo shi da hukunci mai karfi saboda zuwan lalin da kai lan ba ta nuna har abada a larabci don haka ne ma ibn malik yake cewa wa marra an nafiya bilan mu'abbada faƙaulu hurdudu wasu wahu fa'aduda kun gane ko amma saban banda uslubi na qur'ani da kuma uslubi na hadith amma a larabci asali ba ta nuna har abada gaskiya wannan shine zance mafi karfi akwai wanda suka ce tana nuna har abada kamar su zama shari da makamanci wannan a cikin a dai wata risala akwai wata risala da ya rubuta shi ma aka da haka to ibn sham ya karfafa cewa ba ta fa'idantar da mene ba ta ba ta nuna ta'bidin nafi cewa wai nafi ne na har abada a'a Allah ya ce fa innaka lan tarani ko ta ma kiyama ba za ga Allah ba za mu ga Allah insha Allah ta'ala kun kuma kuma ganin Allah sai yan aljanna yawa Allah ka samu da cikin su Allah ka samu dace to in ka ce lan akziba ma'anansa ka karfafa hukuncin ne cewa tabbas ba za ka yi kariya ba ba ba zan yi har abada ba in ba na manta bai ibana ibn sham ya ce wala taqtadil abadiyya ba ta nuna har abada yana na cikin kasar nada wa bil sada eh a wurin fassara wannan wannan jumla mm za ka sai ka ce ba zan yi karya ba ko ba zan taɓa karya ba ko a idan ka zo sai kai amfani da uslubin yadda bahaushe ke kafa magana tabbas ba zan yi karya ba lallai ba zan yi karya ba ai ka karfafa ne ko shikenan ko faufau ba zan yi karya ba ma'ana dai kana son ka nuna mene ba za ka yi karya ba kuma hukuncin mai karfi ne ka karfafa shi da kawalan shine ma'ana wa marra an nafiya bilan mu'abbada fa qawlu hurdud wa siwahu fa'dula ai galibi am ana karanta da mu ne tana nuna har abada a'a a larabci tsagwaron larabci ba ta nuna har abada kun gane ko na'am نعم لن أكذب لن يفوز الكسلان لن أضرب الكتاب لن حرف نفي ونصب واستقبال أكذب يفوز أضرب فعل مضارع منصوب بأن أبلا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر شكرا إذا سجملة بقي زوة شابيو إذا تقيم عندنا تجيب بذلك من قال سأزور مدينتكم to abin da ke cikin bakan nan za mu fara kallo a tujibu bi zalika zaka amsa da wannan jumlan ne idan tuqima indana man qala sa'zuru madinatakum ga wanda zai ce zan ziyarci garin ku ma'ana da wani zai ce wani zan ziyarci garin ku sai ka ce mishi mene idan tuqima indana watan jumlar idan tuqima indana jawabi ne na wannan na wata magana wacce aka fara ta ka kaddara sa'zuru madinatakum wani ya ce maka sa'zuru madinatakum zan je zan ziyarci garin ku sai ka ce mishi idan tuqima indana to shahidin ma'anan idan tuqima indana ashe zaka zauna a wajen mu kun gani idan din nan harfi ne wanda yake fa'idantar da jawabi yana aiki kashi biyu na farko akwai nasba na biyu kuma akwai mene akwai ta wajen ma'ana akwai jawabi da kuma mene istikbali idan tuqima indana ashe to zaka zauna a wajen mu kenan shi yasa in ka zo lirabi sai ka ce idan harfu nasbin mhm harfu nasbin wa jawabin wasu kibalin kun fahimci wannan ko haka za ka mishi lirabi idan tarbaha tijarituka ashe kasuwancinka za ta riba tujibu bi zalika za ka yi amfani da wancan jumlar ne domin ta zama ansa ga wanda man kada wanda zai ce maka sa akunu aminan zan zama amintaccen mutum sai ka ce idan tarbaha tijaratuka ashe kasuwancin nan na zama amintacce naka za ta yi riba afwan zuwa jimla ta tara ne ba kamar yadda ce ne sha biyu ba idan yafsudal hawa'u tujibu bi zalika zaka amsa ne da wacin wacin nan jilan man kana sa ugulikun nawafiza kuna zaune cikin daki sai wani ya ce bari rufe tagogin dakin sai ka ce mishi mene idan yafsudal hawa'u ashe iskan da ke ciki zai lalace kenan domin duk inda gumi ya fara duk inda aka samu gumi ko ba iska karke duk wani wari da makamanci wanda zaka jata su ko to shahidin mu idan tuqima idan tarbaha idan yafsuda idan harfu nasbin wa jawabin wastiqbalin tarbaha tuqima yafsuda fi'lun mudari'un majzumun bi idan mun gane ko jitu kai aka allama na zo ne don in koyi karatu to afwan mansubun ne jazakumullahu khairan to kima tarbaha yafsudu fi'l mudari'un mansubun bi idan idan ba a kawo ta a farkon jumla babu yadda za a yi kazo kai khutbatul haja kai salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam kuma shikenan sai a je ka ce idan kaza kaza kaza kaza idan ba ba ta zo a farko eh a to gaskiya duk wanda ya ka ya yi kuskure a cikin larabci ya yi kuskure a cikin luga a no ai ba za ai ba za kaddara ba shi shi bature harshen shi daban wannan harshen daban illa dai kawai ila za a iya translation ko a hararo wani harafin da zai dace a nan to amma in an gano kalmar ina jin da ka zo lokacin da muka yi usulun fi tafsir ne idan ka fassara wata kalma a wani harshe ba dole ne inda wucin nan kalmar ta zo a cikin harshen da kai ta jimar da gare ta ta zama tana daidai gurin da harshen da aka yi ta jima zuwa gare ta ba ba dole bane eh keke da keke ba haka bane in kuwa ka ce za a yi haka to za a faɗi tarjama harfiya ko to Allah ka sa mu dace wa alaikum salam wa rahmatullah eh a rubuta da alif ba arrasul qur'ani ne tanwini eh wannan arrasul qur'ani duk malan su da kun san akwai shi alqur'ani ya bambantu da yanda ake rubuta shi yana da ka'idoji guda shida zaje ka fahimci wannan ne karkashin ilmin rasmul usmani akwai littattafai kamar su aqidatu atrabi qasaid na imam shatibi kamar al-mukuni fi rasmi masafi ahlul amsar na al-imam dani kaman samir talibin na sheikh muhammad ali dabba al-muthaf fi rasmi al-masahif ga dai sunan dai Allah ka samu dace na'am sai mene malamai na'am jitu kai ata allama haka ne ko jakan jumla ta goma zuwa ta sha sha biyu jitu kai ata allama shahid din shine kai ata allama kharastu kai ata nazaha nazo din in koyi karatu shahid din in shakata kai ata nazaha shine shahid a ata'allamu kai akhdumal watana ina yin karatu ne domin in yi maka sa hidima ata'allamu kai akhduma shine shahidin mu to in ka lura da kyau kai ta wajen ma'ana yanda na fassara haka tana nuna menene tana nuna a kai domin in yi kaza jamil jiddan tana nuna ta'alil bayan istiqbali kuma idan ka ce kai ata'allama na zo ne don in koyi karatu kaga in koyi karatu fil mustaqbal ko shi za ke ce mata kai harfu ta'alil ko kuma ka ce kai harfu nasbin wa ta'alil wasu kibalin a ta'allam a tanazza akhduma kowannen su fi'ilun mudari'un mansubun bi kai wa alamatu nasbihi alfatahatu zahira ala akhirih to waɗannan ba kawai nan ne ake yin nasuba ba fa karki kawai ba za mu ga yadda ake yin nasuba kuma ga mudari a can gaba a cikin na biyu insha Allah alaikum salam na zo da mu tamam lamu talil na ita ma kai har talil kai Allah saka dalili kun ga wani karatu ya fito alaikum salam wa rahmatullah din shakata at-tanazzuh shakatawa muntazahun gurin shakatawa mutanazzihun mai picnic kenan picnic ai akwai barbecue ko barbecue ai shi ma nau'in na shakatawa ne ko to Allah ka samu dace na eh akwai nazzaha yunazzihu eh na tsarki ba eh akwai shi munazzahun munazzihun ai kaga ai bai kari bai akwai alhamza da ta'un nan yawo to Allah ba da lada wani lokaci ku kula za mu insha Allah za mu samu ta risala ta sarfu mu zo mu karanta insha Allah idan aka yi kari a harafi a fi'ili wani lokaci zai iya canja ma'ana wani lokaci kuma ma'anan ba zai canja ba akwai kuma gadin da in aka yi zai kara ma fi'ilin karfi ne akwai wanda gashi nan dai kala kala ne kala kala ne fa'idan da ziyarar take ƙara fa'idantarwa to ka'idar mu tana cewa yun sabul fi'lul mudari ana mu fi'li mudari'i nasba ana yi mu fi'li mudari nasba ne mata sabaka hu ahadun nawasibi duk lokacin da ɗaya daga cikin nawasib din nan guda hudu kalmomin da ake yi amfani da su don ayi nasba a laraba guda hudu suka riganye shi wahiyar su ne ga sunan an lan idan kai jama'a mun fahimci wannan ko na'am an lan idan a islamiyya ma lokacin da karanta da mu malami idan ya ce wajen ya taimake mu haddace in ya ce to ku biyo ni an lan muna bin shi idan sai nuna wani ya ce kai da haka sai buka haddace kalmomin nan take to Allah ka samu dace to mun gani kowanne daga cikin addu'a din nan yana aiki kashe biyu ko lafzan shine yin nasba ma'anan akwai abubuwan da suke fa'idantarwa an tana fa'idantar da istiqbali ko ana canja ta kuma da masdari sannan kuma lan tana fa'idantar da nafi da ƙarfafa nafi ko ƙarfafa nafi da istikibali kai tana fa'idantar da menene ta'ali ta wajen ma'ana da istikibali sannan kuma idan tana fa'idantar da jawabi da istikibali to Allahu alam abinda Allah ya ba mu iko mu karanta daidai muka bayani Allah ya ba mu ladan gaba kida wanda ne kuskure kuma Allah ya shamta da mu kuskure ne kuma ya ba mu ikon gyara in muna son mu samu bayanai akan waɗannan adawat ɗin da sauran huru mu nemi littafin mugunin labib mugunin labib na ibn sham al ansari mu nemi littafai da aka rubuta akan huruful jar a alla huruf kawai akwai manzumatu zawawi manzumatu zawawi da dai sauran sanadi Allah ka samu dace subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am malam نعم نعم نعم نعم مالك